إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين قشيو game da markas ahalus sunna wal jama'a wanda yake unguwar karkada birnin da makaran yau muna 29 ga wata na sha'aban hijira shekara 1436 wanda ya dace da 16 ga wata na 6 shekara ta 2015 to ganin ina ga dai babu labarin wata illa ta saudiya sun yi sanarwar cewa laraba 30 ga wata azumi kenan za su fara azumin alhamis a ta saudiya kenan ba labarin ganin wata insha Allah kenan azumin harko zai kama kenan ranar alhamis kamar da suka sanarwa Allah muna muwafaka akan ribata wannan wata mai kamawa a ganin sati wancan darasinmu na ƙarshe dalilin a matsala ta na'ura ɗaukan bai bayan da ya dace kuma ganin masu binmu ta kafa hanyar sadarwa za mu ɗan maimaita ko da bukatar larabcin ba abinda muka gabatar a wancan darasi sai mu dasa da sabu insha Allah a darasinmu na ƙarshe yau mun yi darasi na 28 shi ne aka samu matsala wajen ɗaukan shi kenan yau darasinmu ne na 29 a wannan littafi alwajiz fi ziki sunnatu wal kitab al-aziz darasinmu na 29 na insha Allah yau a wancan darasi na 28 abinda muka ɗauka a ciki mun yi bayani kan magana kiran sallah da ta da kama ga sallar da ta huce kenan za a rama sallah bayan lokacinta ya kawo ruwaya ta wadda abu dawud ya rubuto na annabi sallam ya makara barci ya ɗauke su da aka tashi an sa bilal ya kiran sallah kuma ta bai kama aka yi wannan sallah ta asuba hujja da ya gabata kuma ya kawo ruwaya wadda imam nasa'i aka turmuzi sun zo da ruwayar cewa duk da lafazin ya ta cikin bukhari illa lafazin da ya kawo wannan na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ibn mas'ud na cewa suna cikin aiki na rami na khandaq wannan wanda musulmi wanda kahore suka musu wannan taron dangi ana cikin wannan aiki na wannan gano na wannan ganuwa an mance ba a yi ba sallar azhur al'asr magharib aisha tai wanda da aka tashi bayan an hadakar an halka da cewa ashe ba a yi wannan sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a cewa Allah ya tsine masa albarka Allah cika kabarinsa da wuta sun shigartar da mu kamar sallah mai hijiya ko salatul wusta ta sallah ta al'asr ya ambata al'asr saboda muhimmancin ta anan bayan an halka ya sa an kiran sallah guda amma aka tada iqama aka sallah ta azhur aka tada iqama aka sallah ta al'asr aka tada iqama aka sallah ta magriba haka aka yi ta isha bayan kama kiran sallah guda aka yi amma ya kama a kowace sallah wannan ya kawo hujjoji na kenan ana kiran sallah sallah in ta huce in za a yi daga baya ana kiran sallah haka ya kawo babe na magana sharɗa na ingancin sallah wanda sallah ba ta yi ba sai an samu wannan sharaɗi ya kawo ya kawo maganar sanin shigar lokaci na shigar lokacin sallah yana daga cikin sharuɗa na ingancin sallah ya kawo ayata alƙur'ani mai tabbatar da cewa sallah wata farilla ce mai lokaci a kanku bayan haka ya kawo wannan magana cewa kenan sallah tana da ƙa'ida lokaci shiga da huta yanda in lokahin lokaci in ka yi ta ba ta yi ba haka idan ka yi ta bayan lokaci ba ta yi ba sai in kana cikin masu uziri shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam mun karanta abin da ya tabbata wanda aka ba damar ramuwar sallah akan uziri mutum biyu ne ba su na uku annasi wa na'i su kadai aka ba uzurin na maganar ramuwa ba lokaci mai barci da mai mantuwa ba su na uku da haka kenan wanda zai sallah ba lokaci ya huta duk ɗaya suke da masu yin zakar lokacinta mana misali wanda zai sallah a zuwar ƙarfe goma ta rana a nan da makarar misali ko sha ɗaya da wanda zai yi ta bayan la'asar ta yi duk ɗaya ne da mun karanta ruwayo ingantattu a nan sallallahu ya ce lokacin azur iya nan malami hadu lokacin al'asar matuƙa la'asar ba ta yi ba kenan la'asar tana yi azur ta huta nasi haka tabbatar da haka nan ba sa gamo lokaci wannan fahimta ga mun lokaci ta kai matsala ga wasu wajen sakakin sallah har ta wuce annabi ya ce azuhu tana nan matuƙa al'asar ba ta zo ba al'asar tana nan matuƙa rana ta faɗa ba magariba na nan matuƙa isha ba ta yi ba i asuba na nan matuƙa rana ta hudu ba wannan shine ya kamata mutum ya hattara wajen lokaci na yin sallah a lokacinta mun karanta ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallah tana da farko tana da ƙarshe da kayi ta a nan waje da kayi ta a nan ne haka ya yi ƙoƙarin sallah a lokacinta kuma ya ka bayani cikin sharaɗi na biyu dole mutum in ya san sallah ta zamanto sallah karɓaɓɓa dole samu tsarkaka daga hadasi guda biyu imma magana ta bayan gari ne iska ko bayan gari ko ku na gaba imma mazi imma wutsari ka zamanto kana tsarkaka ba ka da hadasi ko ɗaya ƙarami ko babba imma ƙaramin hadasi ko kuwa na janaba ya zamanto kenan kana tsarki tukun za ka yi sallah ya kawo ayata alkurani ya kawo kuma hadisi na babu sallah in babu tsarki a mai sallar ya kawo sharaɗi na uku na maganar samun sharaɗi ne na ingancin sallah a samu mai sallah wuri uku su samu tsarki da gangan jikin shi a ce iya da tsarki babu najasa a jikin shi haka tuhar da take jikin shi a tabbatar tuhar shi babu najasa a jikinta haka wurin da yake sallah wurin kafafuwan shi ne wurin sujada ne dinne wurin da yake sallah kan shi dole a samu da tsarki a jikin shi kalkashin wannan ya kawo ruwayoyi irin ruwayar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya zo masallaci ya diba kasan takalmin shi in ya ga da najasa ya goge ta ba sai ma sai ya wanke ba to koyin sallah a ciki kenan sharɗin sa ya goge ya kawo ruwaya ta magana idan maganar mazi ayi arwalla a wanke al'aura a yi arwalla ya kawo magana ta mai istihada jinin istihada jinin shi lahiya na mata matar da take da jini na rashin lahiya ita ma an ba ta wajibi ne wajibi ne farilla ce ta yi tsarki bayan wannan tsarki ta kuma ta yi arwalla ta yi sallah haka ya kawo ruwaya ta na balaraban kauye da ya zo ya wutsari a masallaci annabi ce a zuba ruwa guga na ruwa kaga wannan kawai kenan tsarkake wannan wurin wajibi ne aka wanke ya kawo ruwaya ta kayan nan ya kawo maganar cewa wanda ya salla da najasa a jikin shi bai san ba da wannan najasa a jikin shi sai bayan hutar lokaci ya ce sallar shi sahita inganta lahiyar talau ba magana sake sallah in bayan ya ƙari ya kai ya ce idan kuma iya cikin sallah ne sai tuna ko aka mai faɗakarwa da najasa a jikin shi sai in ya iya sai ƙoƙarin kaudata in iyayewa an kuma misali mutum mai lahiya iya kan gado iya cikin hannunsa lahiya ga najasa iya kallanta a jikin shi bai ya hudda kuma wannan zai sallar shakar dama an ce akwai kana da ƙudura kuma kana da kana tune to nan shi ya tuna amma bai ɗauke ta kenan zai salla a wani halin halin da yake ciki ko da akwai ta a jikin shi in na maganar ake cewa na maganar najasa da ake kawowa na akwai masu kawo cewa najasa kamar mai iziya iya kai ibtida'an wa dawaman a fikin mai iziya kenan sharadin gusar da najasa iftidama da wamin a wajensu ko da wani abu ya haɗo maka na najasa ko ta haɗi sallah ta ɓaci amma a wannan ruwa za mu gani yadda ya kawo ruwaya ya kawo hadisi na annabi sallallahu alaihi na abu sa'id al-khudri ruwa da abu daud ya rawaito sauran wurare ruwa da ingantatta ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran iya sallah da sahabbai mun kanta dai ruwaya wancan satan iya sallah da sahabbai sai sahabbai suka ga yahudda takalman shi yahudda ya ta gaba sallah sai su ma suka hudu nasu bayan an kare sallah da ke iya ganin su daga baya Allah ya bashi wani iya sallah iya ganin abin da ke baya sai ka tambaye su me yasa kuka hudda takalmin har tambaye su wannan iya karantar da ku a ashe sallah suke takalmi amma ya tambaye su kuma me yasa kuka hudda takalmin shi ma daga shi hudda suka ce ya rasulullah mun gan ka hudda kai ma naka shi yasa mu muka hudda namu da mun ka hudda ya ce a ni dalilin hudda nawa sai ka dalili ya ce malakar jibril salam malakar jibril ya zo mini ya bar labari akwai najasa cikin takalma na shi ya sa na hudda su ya ce amma idan gaban nan gaban nan idan ɗayan ku ya zo masallaci ya ce ya diba ƙasan takalmin shi don shi ake tahiya iyayewa an taka najasa ya ce ya diba ƙasan takalmin in ya ga da najasa ya goge ta a ƙasa ba ma sai wanke ba ya yi sallah cikin takalman shi kakaiman wannan iya karantar da mumi cewa kenan dan kana sallah najasa ta zo maka ka gusa da ita sallah ka lafiya talau kalkashin wannan ruwa ya ingantatta a kuma akan haka iya karantar da mu ashe takalmi annabi sallallahu salama iya sallah cikin takalma sahabbai na yi kuma a masallacin shi sallallahu alaihi wasallam har ma gashi abin da mamakin da ya suka hudda kuma ce gaban nan an zo masallaci a adiba inda ta inda nan ta agoge in babu a yi sallah ciki inda ita ma agoge ba ma sai an wanke ba karkashin wannan mun ka bayani wanda cikin bulugul maram wanda yake haka mara shari'a mai talike wannan karamin nan bulugul maram in ka dauko babu tahara ne an jasa na magana ya kawo wannan ruwaya sai yake ta'aliki kan wannan magana yake cewa mutane abin mamaki ya kawo ruwa ta shaddad bin aus shaddad bin aus ya ce diba ruwa ya kawo ruwa ta inganta abu dawud ya kawo ruwa ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam iya ta ku saba ma yahudawa dan su ne ba sa sallah cikin takalma sai yake cewa yau abin mamaki yace ga yau mutane a yau jahiltar addini rishin karatun addini ya kai su kahurtar da mai sallah cikin takalma masu tsarki guda biyu bayan ga ruwaya abin manzo Allah yake yi sahabbai na yi har na ce mu saba ma yahudawa su suke hana ko haramta sallah a takalmi ko mai tsarki ne haka anan ce kaga a yau an wai gari nace wannan mutumin kamar ka ce a garin da magaran yake ko ka ce a Niger yake yadda ta kai wasu malaman tabbas akwai wanda na iya cewa kahure ne sallah takalmi kahurci ne kaga wannan iya kana tallar jahilci ne dan malami na addini iya cewa kahurci ne sallah a takalmi to yana tallar jahilci ne dan abu ne bai koyuwa in abu da cikin sunna arba wannan hadisan na kusa kusa ga hadisan cikin bulugul maram ka zo ka ce kahurci ne bayan manzon Allah yayi sahabbai sun yi ka zo kuma su ma da ka ce kahurci ne ka ga kana ma kanka tallar kai jahili da ko da aiki da san zuciya kuma mun ka bayani wannan mas'ala ba ta kibanta ba a ce magana hadisai mun ka misali cikin mu'tasil ali mu'tasil ali iya cikin tawon da ake madogara ta fiqhin maliki a nan kasar wanda anan ya ka bayani akan babu na magana kusa da najasa akan magana babu tahara ya ka mas'alar na magana takalmi idan da najasa a jikin shi ya ka mas'alar kurin agogi da hufi takalmi cha agogi a sallah ciki har ya kawo matsalar mitai mai takalmi in ya kawo ta abuci inda misali kana takalmi da najasa a ƙasa ya ce da ka hau saman shi in za ka yi motsi ya ka ɗan gusa ya ce sallaka ta yi cikin masu ba ya takalmin ba ka zare ka ka ɗauke ka sallah ba nan cikin masu ba salik sajin salik ya kawo masala cewa na tabbatar da maganar gusar da najasa takalmi ba ma ya wanke bace ko ka goge ta sallah ta yi yan wa idan wannan abin nasan hadisi ya kawo fikirin ta kawo kuma a samu gari waye gari malami dan san zuciya ya rinka aibanta wanda in yayi a ciki kaga nan iya tabbatar da cewa imma alhawa san zuciya ko jahilci da haka yan uwa cewa wanda ya yi su ba wani laifi a wajen shi duk da ba cewa wajibi ne amma dai yin ya tabbata kun ba abin aibantawa yin sallah a cikin takalmi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine maganar illa cewa takalmi zanto mai tsarki ne kuma nan mas'alar da ake goge takalmi ya zama to takalmin ba mai lunguna ba ne ba a ƙasa yadda idan an goge tana ciki wannan lungun shi ne magana kenan in takalmi ne wanda yake fila wanda yake ba komi zai iya goguwa shi ake magana a goge allah taimake mu wannan shi ne muka yi a wancan darasi namu kuma mun yi magana kan suturci al'aura wanda ya kawo nasoshi na Allah bai karɓar sallar mace in ba mayahi kuma ya kawo magana al'aura ta namiji ya ce daga cibiya zuwa gwiwa ya kawo ruwa ya kan haka kuma ya tabbatar cewa cinya tana cikin al'aura ya kawo maganar mutum kai ya salla ka faɗa shi a waje wannan ba iya ɓata lab'a akwai aibu mutuka na bace inda da sutura mutum ya riye ka hwada shi a ce dan akwai mai a sama in akwai amma an bamu aka inda an riye cibiya sallah ta yi zuwa gwiwa amma aibu ne bai dace ba kai sallah da sutura a wajenka na abu ne magana da muka amince kenan shine karshen karatun da muka yi a wancan sati yanzu kenan abin za mu dasa wal mar'atu kulluha auratun illa wajha wa kaffaiha fi salah لقوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة وقوله لا يقبل الله صلاتها إذن إلا بخمار ya kawo wannan ruwaya wadda imam tirmidhi ya rubuta ibn majah wata ruwaya ana ga ta abu dawud ya kawo abinda ke nasan hadisin dai wanda ya kawo hujja da su cewa mace dukkanta al'aura ne banda huska ta yano yace a sallah domin a sallah an hana ma rihe huska an hana rihe huska laihi ne ma amma a ba salla ba shi ne malamai ke da saɓanin matsalar huska al'aura ce ba al'aura ba ce ba duk da magana ce wadda malamai balle in ka ɗauka za mu ce magabata jamhur suna kan cewa ba al'aura ba ce illa riyata shi yahi masalar anzu ta ya kari ta ya kamari tsakanin kamar malaman sham irin su albani da almajiran shi da malaman hijaz na saudiya su bin basu usaimin wasu sun rike kan cewa al'aura ce wajibi a rihe su malaman sham irin su albani da almajiran shi sun tsaya kan cewa a wannan ba al'aura ba ce ba illa mustahabi na a rihe inda ake tsoron fitina kuma a rihe wajibi a rihe to ne masalar ta malamai duk da abin har an kai rudud wanda malamai sun yi raddi tsakanin su kware mai zahi na kaka wani tayar da albani raddin mufhim na ya kai a saudiya ma rudud ba sai da shi sai dai ɗalibai suka yawo da shi haka wani sun kada ga dubai kwanware ba sai da shi don raddi ya yi gaskiya mai zahi ga malaman na saudiya don me sun tume shi da maganar iya tallar sufur tallar banda al'aura kan wannan bayani da ya yi na cewa huska ba al'aura ba ce ba an samu wasu malamai kwarai sun yi zaki sun yi raddi shi sa kuma shi kuma yi wannan littayi yi wannan raddi mai ƙarfi mai zahi wanda kan abin dan ya kawo hujjoji ya ce to in ya kawo hujja wuri ka ce to wannan ba ku gani ne ko san zuciya ne in ya kawo wannan ya ce wannan kun ce albani ne ya kawo maganzai magabata abin da yake ba wani abu ne a hili karara kuma magana ce ta jamhur na mazahib na magabatan kuma ga nan so shi ina ka kaya ce wannan ba san zuciya ne ko baka makamata ce wannan kwarai sa raddin ya zai busa suka hana ma sai da tayin a takaice dai gaskiya magana abin da muke ga shine gaskiya hujja hili karara huska wannan Allahu alam ita ce ma'ana magana mai karfi kuma ka dangana albani abu ne na jamhurin magabata mutum ya koma da tauri na magabata ya gani kama ka ce a albani ya ce usaimin ya ce bin baza ce a masala ce kadima tuni ayi magana ta wuce ila kun ka dago kace wani ya ce naka amma mu abin da muke nace gani kan wani masalar gaskiyar magana batta matsayin al'aura saura illa magana da kowa da ita ya zamanto rihe wala shi yayi balle inda ake tsammanin fitina shine kuma magana a take da dama dama kan matsalar wannan kuma na ina ga wata rana albani ya saba ko hidin jirgin nan alamar a da farkin ranar sirici alamar dimashi sai yan jarida aka gan shi da ɗiyan shi da matar shi da katuwa a rihe suka mai ca to ya aka yi kai abu da ya shahara a littafanka kana cewa huska al'aura ce kuma ga ba ta cikin al'aura ba al'aura bace ba kuna raddi malamai kuma gashi yanzu ka zo iyalanka da niƙabi da wannan katuwa ya ce aji hankalinku ba inda na taɓa cewa rihe huska lahi ne abinda nake magana ba wajibi ba ne amma iyakan magana mustahabbi kenan me ya matsalar me zai sa sun rihe shi bisa kuri dole amma sun rihe bisa zai ce mana su bude ba ce ba a lahi ba ne ba a iya kuna magana cewa dole ne shi kuma magana ce a ba dole bane kai abin kenan kowa ya tabbatar da shar'ancin shi masharu ne abin da sabani wajibi ne farilla ne ko magana adam mai sauki kurin are shi yahi wallahi alam to yanzu wannan bayan ya kawo almata aura kuma ya kawo la yaqbalu Allahu salata haid illa bi khimar Allah bai karɓar sallar mace baliga nan haid ba ana nin ba mace mihala amihala ba ta sallah abin da ke ne mace baliga matar da ta kai jinin haila Allah bai karɓar sallar in ba in ba mana ta kamar na ma yayi kenan kan in ba a rebe ki nan ya karɓa kenan sai a reko ina kuma abu ne sananne a hatta da kafa ta mata na annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana ummu salama ce wadda ruwa da yake cewa su saki ta ce rasulullah idan mata suna tahiya kawai suna bayyana yace su saki shibir ɗani guda ta ce ɗani guda ai hijabin wani kawai ta bayyana ce to suki zira'i guda maka su ƙara iya karanta da kake na matan sahabbai an gari ce ma amma an zai ya ce ma hauka ne ma nasu jan ƙasa yake mayayin hijabinsu matan sahabbai jan ƙasa yake taba ƙasa yake shi sai annabi sallallahu alaihi ke magana cewa da maganar zilul mar'a da maganar takalmi da jela mai sabka ta mata na sutura ya ce idan suka ko da sun bi najasa ƙasa da suka bi ta gaba ta tsarkake shi ba sai an wanke ba in ta ta amma ta bi najasa ta bi to ƙasa ta gaba ta tsarkake shi haka ne akan da kenan mata na magabata ga yanda kenan ƙafa ma al'aura ce kenan dole mata a cikin sallah tare a ƙawata amma huska da tayan hannu su ne aka ba da dama kuma nan in wa masala ta magana duk da anan bai maganar ba ya yi magana ta al'aura ta namiji ya mata iyaka cibiya zuwa gwiwa amma ta mata bai kawo magana ba in abu ne sananne al'aura ta mata akwai al'aura tare da mata ɗan uwanta ko muharramanta da al'aura sauran ajalib mace a cikin ɗiyanta tsakanin mata tana iya bayan a tarafu irin hannu haka damtse wani kawa wani kai a cikin gida don ta bai na ba laihi ba ne a cikin gidanta nan sabanin wata ruwa ta shahara ko ta abinda shahara na cewa mace wai idan ta buɗe kanta a cikin gida mala'iku na mata tsinuwa ko ta ɗaya a cikin gida wani magana ba ta da mashi ba ta da manuwa kyakkyawa duk da akwai ruwaya wadda ina ga wannan wannan imamu zahabi cikin sirra al'alamun nubala ya kawo ruwaya wadda annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka mai wahayi khadija lokacin iya wannan tsoro da yake cewa an ya kawo ka aji aljani ne same shi tace a tsaka gani idan mala'ika ne zan bude kaina idan mala'ika ne zai koma ba zai shigo ba man shedani ne zaka ci gaba da ganin shi kenan wannan wai hadisi hadisi ta ba annabi wannan shawara wai ta san mala'ika ne gudu zai dan shedan ne bai tsaya ba amma na tsaya zai to wannan ruwaya ba ta inganta ba cikin tahqiqin nasara ba ruwa ba ta inganci kuma suka ce in ma ta inganta kada ta inganta wannan maganar jibril zaman ajnabi ne game da ganin al'aurata da akwai ruwa ta fasta aisha ta aisha da la'ana take ba da irin wannan cewa malaka jibril ajnabi ne bai zo bai kana bai zo cikin tana kanta abude ko da mun tabbata misali akwai ruwa ta inganta aisha radiyallahu anha tace wata rana annabi sallallahu alaihi gidanta sallallahu alaihi iya kwance cikin dare ya take tashi ka ai anan da ta ce cikin tudure ne sai ta ga ya huto a hankali ya ɗauki takalmin shi ya huta ita ma sub ya ta huto ya ta bayan cikin duhun dare suna tahiya sai ya shiga baƙi ƙabarin madina da shiga makwanta ya ta tana kallon shi ya daga hannu iya addu'a iya addu'a can da ya ƙare addu'a da ya kwana zai dawo ya ta shiko a dubu ta gudu ta komai gida ta kwanta ta kwance to da ya zo tana shasheka ci aisha lahiya na barki a kwanci gidan shasheka a lahiya lauci a ta ci lahiya lauci a ce wala ko ke ban labari ko allah alimin kabir allah ban labari yanzu a kamun labari ta gaya mai aka yi akwai wani abu kunun ko ci gaya min ko allah gaya min za a ban labari ta ce a wallahi lokacin da kawo ta tafi zai ta ce wallahi lokacin da kawo ta tsoro bin ka na yi cikin duhun dare da ka kare wajen daren don ka isko na shiko da gudu yi tunkuɗe ta aisha kai tsamanin allah da manzon shi za su mutu zalunci ma'ana kai tsamanin zan yi zalunci ne je gidan wata shi ne tsamanin taninta ka je gidan wata yi tunkuɗe da kari ta ce to kaga anan mene sai ka ce mata abin da ya kawo haka ya ce mala'ikar jibril salam ya zo mun da ya zo kina baki sutura ba ya shigo ba kina baki sutura ta ɗaki suke ce shi ne ya tsaya daga waje ya kiraye ni kanan dalilin tana bata cikin sarata na zama ajinabi ne sai ya ki shigowa ya ce sai ya kira daga waje ya ce allah ya mana umarni in ta ya baƙe a cikin daren ya ce aka ce in je in musu addu'a da allah yana haska kabarinsu da yin addu'a ta nan me kenan kenan wancan ko da ta inganta wannan malaka jibril ajnabi ne amma maganar mace a gida da diyanta da matanta akwai ruwa cikin sunan abi dawud ruwa ta inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya iske ya je gidan fatima radiyallahu anha da shi da wani bawa da ya bata da ya iske ta zananta abu guda ne in tari ya kai kawaye ta hoto in tari kawaye kai sai hoto tana wahala yace kake ba kake hauda hauda nafsiki fa inna ma huwa abuki wa gulamiki ce kake ba kanki wala aisha hunar da nafsi kace ba kanki wahala babanki ne da bawanki me wa wuya kwana kenan nan ta bude da an kanta me matsalai kin da haka kenan wani shine kuma hatta a fikin malikiya ana kawo wannan mas'alar al'aurar mace a cikin muharramanta da magana cikin ajanib kin a takaice cewa mace a gidanta dan ta bude kai a cikin diyanta ko mu da mashi miji bai iyaka da miji shi da mai da ba da ko to ko cikin ɗiyanta sauran dai maharamanta ne don ta buɗe kai ba ta laifin komi balle ma wace wai a mata tsino an tsina mata albarka wannan iya kawo musu alam ya yan anan mata kan gyara kansu don namiji ya kalla cikin adam mata to yanzu a cikin wannan tunanin an hana mata su yi kwalliya su gwada adansu a cikin gida ga mazansu sai a cikin ɗaki a cikin duhu saboda an ce mata za a la'ance ta sai daga sha'awar karuwai yan iska su kawo lazim iya sha'awar mutanen banza a waje wasu masu masu hutawa ko abin ya burge shi don mai sa bai gani a gida an ce ba a gani ya cikin du don sa ba haka ba ne mace ta iya dama ta kwalle ta a cikin gidanta in dai gidan ita diyanta ne da mijinta ne ba mu haram ba wani suke a janib ma'ana wani suke haramanta in ta hudo ta yi ado ba lahi ba ne a cikin gidanta don na an gana an gana an gana an gana wannan shi ne abin da ce gaskiyar magana sai ya kawo yanzu muna za mu cika cikin sharaɗi na ingancin sallah sharaɗi na biyar na biyar ya ce istiqbalul qibla huskantar alqibla shi ma sharaɗin sallah ne ya ce da ƙauli ta'ala fawalli waje haka shatar masajin haram wa hasa ma kuntum fawlu shi hukum shatara ya ce ya wannan magana cewa huskantar alqibla sharaɗin sallah ne ya ce don faɗar Allah subhanahu wata'ala ya ba manzan shi umarni ka juya huskaka wajen wajen masu haram wajen shatar masu haram wajen nan kaga akwai sauƙin musulunci ba a ce bai kaji ba direct ya ka sami direct ta kun shatar wajen wajen kuran kenan shine wata ruwa na sallallahu alaihi iya bayani sauƙin al'amarin yake cewa iya magana iya madina sai yake cewa idan ka sa gabas kasa yamma a dama kasa gabas a hagun idan ka dibi nan gusum duka alƙibla ce duk da an san idan ka ci nan yau da kalli gusum iyayewa tana can iyayewa tana nan amma ka ce ina kalli kurin gusum kurin na sama alƙibla ka gani duk akwai sauƙi in dai ka kallo kurin ka kallo wajen take kurin zan san daga nan da magana in dai kurin ka kalli kurin gabas kurin ba an ce bai ka samu ainihi tak inda take duk abu ne a yanzu ana samun kayan na'ura to nan ba laifi bane ba in ka samu direct din kai amma ba sharadi bane in dai kurin ka fuskanci inda take kurin ka samu alƙibla Allah ya ce kai juya fuskar ka wajen masjidil haram ya ce kuma duk inda kuke wata ma kuntum sauran kenan duk inda kuke falu jakum shadarahu ku juya fuskar ku wajen masjidil haram kinan shi ne alƙibla ta musulmi ka'aba ba gabas ba ba arewa ba a iya wani je can indiya a anan zaka loma yamma kenan nan iya cikin aya da ake kawo hujja da ita na cewa ga kallon alƙibla wajen alƙibla sharaɗin sallah ne ingancin sallah kuma na ake cewa inda aka samu misali annabi sallama inda ya kibla misali a madina wannan tabbas ya tabbatar da haka nan ina ga akwai wani masallaci wanda an ce mutanen yaman ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya ba su alama kusa alqibla daidai dutsi kaza daga inda yake kusa alqibla ku daidai dutsi kaza wannan bangaren ruwaya gaskiya bani da banga ba magana kan ruwaya amma ai wani taro ne da ake kawo magana magana abin mu'jiza ta sunna a yaman ayyaman tare a saudiya alama sai a wajen wani da ya bincike kan matsalar da suka je suka bincike wannan wurin don yau ma masallacin yana a yaman da suka je inda annabi ce ayar kibilai daga nan da aka yi abin abin lissahi da aka yi na abin awo da aka yi na abin zamani wallahi da aka a cikin halkakin agwado abin haka a saman ikra daga wurin zuwa ka'aba daidai hajjar aswad daidai ba wani abu da ya sauya kai ta yi daga wurin hajji a saman kibla ce sak babu wani ɗan daɗa da wurin yayi daga wurin dutsen zuwa wurin sai annabi ne ya bada wannan gaga daban ne amma an sai dai in ga kalle kurin gabas zamu ce shikenan Allah ya san kuma inda abin yake inda kan zamani kuma ka kalli kibla sak wannan kuma ba bane amma dai sharadin kurin mu kalli wajen da masjidil haram yake sai bayan wannan aya yace wali kauli sallallahu alaihi wasallam yace kuma da fadar annabi sallallahu alaihi wasallam li musi salatahu ga maimun na sallah yace idza qumta ila salati fa asbiq al wudu'a thumma istaqbil al qibla zuwa karshen hadisi yace mushi iya karantar da shi wannan bawan Allah naji kowa sallah yace idan ka tashi zuwa sallah fa asbiq al wudu'a ka cika arwalla thumma istaqbil al qibla kuma sai ka fuskanci alƙibla kai tsaye kina umarni ne kallon alƙibla ƙur'ani da sunna sai yake cewa wa juzu tarkul istiqbal fi shiddat al khawf wa fi nafilati fi safar ala rahila yace an halitta barin alƙibla cikin tsananin tsoro ana yaƙi abu ya kai gaya cikin halin tsoro ko kuwa yin nafila a bulaguro kana kan dabbaka kana kan dabba kana nafila kana kan mota kana kan abin hawa kana iya nafila cikin bulaguro a saman dabbaka kuma ba ta dole ka kalla kibla kana iya kallon arewa yamma gutun misali ko ina kana iya sallah me hujjar cewa ana iya barin kallon alkibla a halin tsananin tsoro da nafila akan dabba cikin bulaguro kamar alkibla ga hujja domin duk abin da ya kawo daɗa wani littayin duk abin zai kawo maka na kaza a yi ko ka ya kawo maka hujja madogara yanzu a nan madogara ta wannan magana da ya yi ya ce ƙalallahu ta'ala fa'in khiftun farijalin aurukubana in kuna cikin halin tsoro za ku yi sallah kuna kan ƙawahuwa kuma haka kuna kan dabbobi za a yi ta kurin sallah وقال ابن عمر مستقبل القبلة وغير مستقبلها معنى وانا آية يا سما تفسير من آيتي كنا زاكو يسلى كنا كلم القبلة كوكوا كن بات بايا كن بات القبلة كن زي يسلى قال نافع ونسام الوالد ابن عمر yace la ara ibn umar zakara dalika illa anna misal salma wannan magana ibn umar yayi mana tafsirin wannan aya nafi ke cewa ibn umar ya wannan tafsiri ya dangana ma'anan wannan aya ga annabi sallallahu alaihi wasallam kin manzo Allah ya magana kenan ana kallon alƙibla ba kallanta annabi ne wani mukasala salama ya fasara wannan aya da damar yin sallah ana kallon ƙibla ko ba kallon ƙibla a cikin halin tsoro wannan shine abin da yake a ina ga haka ne abin da yake ruwaya da ina ga na mutabar haka imam bukhari ka ruwaya dai sauran wurare sai yace yanzu wa an ibn umar qal كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة wannan ruwaya imamun bukhari muslim sun rubuto ta abin da yake nasan wannan hadisi na ibn umar yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yusabbihu ala rahilatihi yana nafila nan sabbi mana iya nafila iya sallan nafila akan abun hawan shi kan taguwar shi yace wannan kibal ai wajen wata wata duk inda ta fuskanta iya nafila shi akan dabba kuma ko ina ta kalla ƙibla ne ba ƙibla ba a cikin bulaguro iya haka iya nafila nafila akan dabba kuma wa yutur ala iya wutiri ma akan dabbar shi amma yace bai sallah ta farilla akan dabba nan sai abin bai wani nan menene nan bai ka ba akwai ruwa ya ta kawo a nan zaman lokaci in zai nafila sai juya dabbar ta kalli alkibla ce Allahu akbar in ya kabara ta harama kuma sai ya ci gaba tafiya dan yamma zai yi gusul duk inda zai yi a takaice bayan ya kabara ta harama alkibla kuma sai ya juya sauran wani ita ta shi wani lokaci ma iya farawa daga idin inda yake kenan kan iya da zabi ko ya fara ta alkibla ko ba kila ba inda nafila ce a cikin bulaguro kana da dama ka yi nafila akan abin hawa zan misali yan kana cikin kara misali kana zama kan kan kujerarka kana yi nafila za a nami kada ka kallo an kalle yamma kan nafila ka idan ma san kibla kana jiyo kallon kibla kuma kai kafara ka cika tayya balle ma za zo da magana dan ana kallon kibla ne kina a takaice ana iya sallah ta nafila akan mota amma ita farilla a halin tsoro ne abu ya kai gaya babu ko babu damar sabka amma a haka ba a ba a farilla a sama abun hawa a ka'ida sai inda darura ta kasa sabgakin domin yan wani balle misali a yanzu irin lokacin da wasu tashoshi ko wasu kamfunna lokacin sallah zai yi a cikin kar wasu durobobi ba sa tsayawa a lokacin sallah wasu kuma za su tsaya ne a yi sallah lokaci bai yi ba kana kallo lokaci bai ba zai misali akwai masu yin sallah ƙarfe misali a cikin ɗari kare biyar sallah asuba lokaci bai ba ta kusan shidda kina irin wannan da ka yi sallah lokaci bai ba wanda ka yi alwalar ka shiga mota din da za a in lokacin sallah kaga yayi in ba tsaya ba in farilla ce sai ka juya ko a cikin kulwar ko kan kujerarka ka gyara zaman kun ka ci Allahu akbar ka yi ta a yanda zaka iya ba lahin komi ka yi ta azamne akan kujera ko cikin kulwar shi dai ba a sallar lokaci ne ba kuma ba a bari a ce a yi an sabka kuma sai sallar asuba ba a jami'in ta ba zan ce bari yayin gama ta da azhar ba a barin rana ta kullo ba a yi sallah ta asuba wanda ake gamawa azhur ce da al'asar akan azhur cikin al'asar ko a dauko al'asar gama ta da azhur ko magariba da isha amma asuba ba a bari ta wuce ba a bari rana ta hudu kenan in kaga za ka samu matsala ta wutar lokaci sai ka yi sallar ka ta asuba a kan a cikin mota kurin kai kafara ta harama inda za ka iya kurin amma na fila wannan duk da kaga dama lokacin da kaga dama kana iya yi kana kallon kibla ba kana iya ta nafila dama amma ta farilla sai inda kai tsoron ya kene da halin da kuma da ruwa in ba da ruwa ba farilla amma na fila ko ba da ruwa za ka iya yi shi da ake magana dama babu sharaɗin kallon alƙibla shi da magana ake babu sharaɗin kallon alƙibla in nafila ce amma a farilla za ka ƙoƙarin kallon alƙibla in ka samu dama in ba dama wa mutu tana kwana tana yana za ka yi amma sallar za a ita sallar za a ita abin ya ƙarin ka za ka sallar dai karatu da kai za ka yi shi in aiki ka zo ka za ka yi shi idan da nuni kai sojada an kai ka yi ta an ka akwai wuri ce babu yawon sai a cikin jirgi ne yawa cikin jirgi na ko wuri na zaka yi sujada misali shi da zaka yi na bakin yaka zaka yi zaka yi bakin yawaka inda damar sujada ka yi in babu dama ka yi nuni kuran ka yi sallah ya ce fa'idatun fa'ida man ta harzal ƙiblata fasalla ilal jihatin lati zannaha sun mata bayyana lau khatuhu fala yi arata alai ya ce nan wani fa'ida ya ce wanda ya yi kirdado mana kanka ya bace ko ba ƙone a wuri ka tsaya ka nemi ina take ina alƙibla ka tsaya kai bakin bincikenka ka gani alama nan ne alƙibla inda ka kyautartan wannan wannan wannan wurin ne to da kai ka ce nan ne kurin to bayan ka yi sallah ka ƙare sai ka ga ashe ba nan ba ne nan ne ko nan kenan ka yi sallah ba alƙibla ba to wannan in dai ka ƙare sallah ba ka sake sallah ta huce tunda kuskure ne kai me hujja kan haka komi da hujja kan shi an amir bin rabi'a qal kunna ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fi laylat muzlima falam nadri ayna al-qibla فصلى كل رجل منا على حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل فأينما تولوا فثم وجه الله wannan ruwaya imam turmizi haka ibn majah haka imam bahaki dai ruwa ta zo ta hanya da yawa abinda ma ya tabbata ne eh amir bin rabi'a ke bada labari yana cewa muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin filatul muslima muna cikin wani bulaguro cikin wani duhun dare falam nadari ba mu sani ba ainihin ƙibla ina ƙibla take fasalla kullu rajulun minna ila hiyali sai kowa ya salla inda yake ganin ce kenan wasu ce nan te wani sai nan ne aka samu sabanin alƙibla amma na yanwa duk da zamu ga ruwayar ya ce mana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma muka bace kowa salla inda yake kowa kira zasu annabi ne a ana cikin tahiyya kaza ana cikin da babbar tahiyya annabi iya ware wasu kamar an zo nan a shi a turo su yan jama'an su yan tawaga su ta su kai hari wani wuri ana tare ta ware mutum ɗari kuɗi ɗari biyu su ta kai hari su dawo to irin wannan kita a ce wanda aka ta sariya irin su yin su samu matsalar ta yi annabi ana tare da annabi amma wannan sun ware ne suna cikin wata muhimma ne wani aiki a can ne suka samu wannan matsala ya ce kowa ya sallah a wurin da yake falamma asbahana sakana zakar zulmahim da gari Allah ya waye muka ba annabi labari ga abin da ya wakana ta akwai ruwa ta kawo nan bayan da nayi ta zo ta hanya daban sun zo su suka annabi ba annabi labari ga abin da muka yi annabi kuma bai ba ba ci to anan yake cewa sabkar wannan aya ma ta sabko ne kan wannan abin da ya wakana gare su na da suka yi sallah ba alƙibla ba aka sabakar cewa fa'aina ma tuwallu fasama wajula duk inda kuka huskanta ta ma huskar Allah ce ke ta makibla ce ke ta makibla ne ke duk inda kuka yi kibla ce wannan ya wakana ga sahabbai shi ne ake kawo hujja kuma ta ruwa yake cewa annabi bai umarci ba kowa a cikin mun sake sallah babu wanda sake sallah bayan an ce ta ruwa suna cewa ma kai ma da muka sa alama kowa ya sa alama shi ga dalai daga ran Allah ya waye mu ga ashe ran ta bullo ashe mun yi ba daidai ba annabi cewa ko saki babu wanda sake sallah kenan kalkashin wannan kenan wanda ya sallah haka sahabbai in karanta ita haka sabakar da umarnin huskantar musulun haram ana kallon batul maqdis ai kaga wasu sahabbai suna cikin sallah ma sun yi rabi a ta kai an sabakar da aya an ce a huskanci musulun haram a huskanci ka'aba suna sallai da liman da mamu kun aka kwana kun aka juyo aka ci gaba sallah kun aka idata a ka'aba an harata a arewa batul maqdis kuma aka zo ka ida ta a masjidil haram sallah guda ce sai da kin misali kuna tahiyya ko a gari ma kai batan kai ka fara sallah kai raka da biyu ta kai kai batan kai kurin juyo sai ka juyo kai kallana shikenan ba bukata ka sallah sallah tayi ko kai kai kai ka juya kurin haka can shikenan ba ka saka sallah ba ba a cire sallah kun ba sake ta kurin tayi haka za a yi iyawa wani wacce mun kai misali muna tahiyya za mu ta wani wa'azi mun je can tsarnawa mun zala kwalka ɗaya ne ta kare kai malamai kuma kibla nan ce kibla ɗaya maka juya muka yi sallah mukwar za mu wa'azi ne na amin sai yanzu kenan da yanzu ya ƙare bayani kan cewa kallon alƙibla dai sharaɗi ne na ingancin sallah sai ga mai nafila a bulaguro da wanda ya batan kai ko kuna mu ƙara ba akwai wanda yake bai da ƙudura mai damanci akwai ƙudura mai ƙudura na san ga alƙibla amma ban isa misali mutum a gadon likita iya an daɗarme shi ya baƙe baƙe kan gado gadon iya kalla nan ina ji kallon ƙibla ka ce ya tashi kenan irin wannan misali masala ta gadon likita halin kariya baka iya motsi to za ka yi sallah inda kake kallo ba eh in baka iyawa sai sharaɗi na shidda da ya kawo ana na ƙarshe ya ce an niyyatu niyya niyya ita ce mahurku na ingancin sallah ya ce wahiyar an yi nuyin salatar latiya قام إليها ويعينها بقلبه كفرد الزور أو العسر أو سنتهما مثلا yace niyya shine ka kudurta niyyar sallah da ka tashi yinta azhar ce misali ko ko la'asar ce ko ko nafila ce zaka yi wannan abinda ka saka a ranka da ka tashi zaka yi shi ake kira da niyya abinda ka saka a ranka ka kalli alqibla ga abin da ka zo yi wannan abin da ke ranka shine niyya yace wala yushra'u talaffuz biha ba a shar'anta ba ba shari'a bane kai lafazi da niyya na wuce to zai ka misali ce yace me yasa yace ba shar'i bane yin lafazin niyya yace li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yatalaffaz biha domin annabi sallallahu alaihi wasallam shine abin koyin mu to shi biyi ba lafazi na niyya bai ce ban dawo salatu zuhur ko asar bai ba wa inna ma kana sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sala qala Allahu akbar kurin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi in ya tashi zuwa sallah iya cewa Allahu akbar bai niyya kurin bai ce ne wata kaza kaza yace wallam yaqul shay'an qablaha bai wata magana ba ta niyya kafin kalmar kafin kabbara wala ta lafazin bin niyyatul albatta sam sam kwata kwata bai yi ba lafazin niyya wala qal usalli lillahi salata kaza mustaqbil alqibla arba'a raka'at imaman aw ma'muman yace shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba lafazin niyya sam kwata kwata kuma bai ci ba zan sallah kaza dan Allah zan ina kallon ina mai kallon alqibla raka'a hudu ina matsayin imamu ne ko mamu haka kuma san abubuwan da kun na ji wani mun yi sahu da shi a wani gari noti talatu zuhur arba da ka'atin yamma da sinani wallahi duka yi ni ya sallar a zuhur raka a hudu ranar litinin duk yake wallahi hada ranar to wannan yanwa duk da asalin abu akwai wani malami ina ga mutumin zariya ne abin da bincike da sanin da na yi mutumin zariya alamun da alawa alamun da shi dai malamin shi ya littafin majmu'un niyat majmu'un niyat anan a cikin anan anan ake sai da shi a kasashen mu sai ya maka dukkan wata ibada sai mata babi na babin niyya arwalla niyya sallah niyya niyya wanka niyya kaza aiki ne na musamman kowace ibada sai mata lafazin ta nota salatu zuru faradun ada'an kaza kaza nota usul janabatun faradun rafa da halis akabar asgari irin dai abu kowanne maka dan shi na musamman to wannan sai wasu ka doka kamar wani da abu na halitta ya rubuce shi suke ɗauka wata ƙa'ida ce ta addini in za a yi niyya ta ibada sai a yi lafazi alhali wani magana ce ina ganin mai iziya ma iya magana cewa annatum halwa alqalb niyya wurin niyya zuciya ne na ga mai askari ne hama ka magana aibin lafazinta ta shi mai iziya ka babu da haka lafazinta in wa gaskiyar magana yin lafazi na niyya ga wahala ce balle ga sauran musallar larabci ba kuma daman ba masharu'u ba ne ba ce mabida ce kurin da'awa dukkan ibada in ba aikin haji ba da lafazi ya zo na ambatan umara ko haji shi ma zai kuta niyya amma na an samu lafazin ibadar labbaika lamun umaratan labbaika lamun hajjan amma nan ma ba ta na wata hajjan ko ko na wata umaratan amma nan labbaika ce ta zo da kama sunan umara amma sauran ibadodi kurin zaka kudurta a ranka abinda ka sa idan ka zo misalin sallah ka zo ka fuskanci alƙibla wannan ka kalli alƙibla abinda yake ranka da ka zo yi sallah ce ta azur la'asar ce magariba ce in me za ka yi wannan shine niyyarka ko ka ce Allahu akbar bayan ka kawo haka a ranka misali arwalla ce ka zo ka zamna da ka zo ka zamna me ka zo yi wannan abin da yake ranka da ka zo yi shine niyyarka kullum yake bismillah kawai arwalla ba buƙatar wani lafazi na karatu na waitul wudu farzun kaza da wani babu shi gaskiya magana sai ya ce ko ne mamu ko liman duk babu shi wala qala ada'an wala qada'an wala fardun alwaqt yace ba inda yace na wata ada ta fardun za ta zo ada'an ko ku qada'an ko azhar ko sallah ta ramuwa ko ta lokaci shi bai ta yanewa ada'i dan wani akwai masala yanzu misali mu yi maganar an ba masu uzuri na barci da mantuwa ramo sallah ko lokaci hauta to ko a wannan halin an ka zo ba ka ce na ne na wata karatu salatu zuhuri karatu nawa karatu talata kaza a'a ba magana lafazin ramuwa sallar lokacin wannan shi lokacin ta lokacin da kake yin ta kai mai mantuwa mai barci lokacin da ka tashi yin naka kurin me zaka yi kun zaka yi niyyar sallar azhur kurin misali zaka yi magariba ce kun zaka yi niyyar sallar magariba isha ce kun ba magana ka ce ada'an ko kada'an kurin zaman kanta take lokacin zaka yi ta kurin ita kenan ba magana wani ada'an ba magana qada'an ba wani magana farilla ta lokaci duk babu wannan kurin ne sallah azhar zaka sa a ranka yace wa hadi ashar bid'in wannan bid'o'i ne guda goma na jero muku duk bid'o'i ne na wuta kaza na wuta ta zuwa faradun kaza usalli lillah kaza duk wani bid'a ce ada'an faradun ko qada'an duk wani ta bid'a ce bai cikin sunna dan bai zo ba kasar iya wasu masu wani ce a wani malami har ma kuma ce ai dole ne ayi ba sallah wani wani jahilci ne idan ka riƙe shiga wata mala da ka ce sai an yi na wata salatu zuhuri na wata wudu'i a ina aka kare magana bai baka kun ra'ayi ne babu a hadisi babu a fiƙihu ba fiƙihun da aka kawo sharaɗin lafazin niyya babu ko hanafiya ko malikiya ko shafi'iya ko hambaliya ba wanda aka kawo in za ka yi sallah kaza ka ne ka ce na wata kaza sai ka lafasa babu inda kawo illa masu ganin cewa an haka ba laifi ba ne amma babu wanda ya kawo sharadi wa a ce ma baka sallah da kuma sai baka sallah ma sai ka ce na wata kaza to ba haka bane ba amma ya faɗi ya faɗi ne akwai akan jahilci ko san zuciya yace wannan suna bidiyoyi guda goma lam yunqal lam yunqal lam yunqal anu ahadun qattun bi sanadin sahihin ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظة واحدة منها البتة يتي ونن مغانا da muka jero wani ababen lafazin babu lafazin niyya ko ada'an ko qada'an ko sallah kaza yace ba a samo ba lam yunqal anu ahadan babu wanda ya kawo magana daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko sau daya yace imma isnadi sahihi kai ko ma da ifin babu ko musanad hunaka abin da mace da isnadi muttasil haka annabi sallallahu alaihi wasallam ko ma mursal kenne ken ta kowace hanya ta zawo ruwaya ba a samu ba hadisi sahihi ko ma da'ifin ta kowace hanya ko ko mursal ko gar musanad babu an samu babu ruwaya illa kullun ka kenan kullun bid'a ce to abin ba samu ba a ruwaya ko ce ba ma ce a ga mai rauni ko a ce ai wannan hujja da hadisi da yafi shi ma ya sa cikin barala kenan da gaskiya magana ba maganar lafazin niyya cikin ibada kuma bid'a ce ce yace ba samu lafazi ɗaya ba lafazan wahidatan min albata sam kwata kwata wani abin da ya jero na maganar lafazin niyya sallah kaza ko adana ko fardu ko raka hudu ko ko niyya limanci ko tamamu ko tamamu yace babu magana ko ɗaya lafazi ɗaya na ibada ɗaya ba a samu ba daga annabi sallallahu alaihi wasallama inda aka samu lafazin niyya duka wannan da aka jero ya ce bayan ba a samu da gare shi ba ya ce wala an ahadin mina ashabi ba a samu ba lafazin niyya daga ɗaya daga cikin sahabbai ba sahabi ɗaya da aka samu ruwaya hadisi ko mai rauni wanda ya ce ai niyya ai lafazin niyya na yau talatin zuhuri na yau talatin asali na yau wudu'i babu yace walasta hasanahu ahadun min tabi'ina bayan ba samu daga daga annabi sallama manzo Allah bi ba sahabbai ba su yi ba yace kuma a cikin malaman tabi'ai babu daya wanda yace eh ana iya yi babu wala matul arba'a yace bayan mun tabi'ai a wannan liman guda hudu Abu Hanifa Imam Malik Shafi Ahmad bin Hanbal rahimahumullah wannan ko su ba a samu ba daya daga cikin wannan magabata wannan babu ɗaya wanda ya kawo ai niyya za a yi lafazinta wata umar mai birgin su wannan da annabi ba a samu ba sahabban ba a samu ba ko tabe ko wace ruwaya ko mai rauni babu su taban ba samu ba su ma malaman ake koyi da sun mazhaba babu inda aka samu wani wanda ya ce a yi lafazin niyya na yi maka na aka samu ta da haka yana yan uwa mai neman ibada kyakkyawa dukkan abin za ka yi na ibada arwalla ce wanka ne na ibada na janaba ko haila ko nufasi sallah ce dukkan wata ibada in ka zo yin ta abin da ka kudurta ka zo yi za ka saƙa a ranka ka kudurta a ranka abu kaza ka zo yi wannan abin da ka saƙa a ranka shine niyya kurin ba a buƙatar sai ka hurci sai ka lafazi shine magana kurin duk wani wurare in ba a cikin aikin haji ba nan ne shi ma ba a ce ba ne wata salatu na wata haji ko a bayan shi ma sai ka kudurta a ranka na niyya umara ko haji amma ka yi lafazin labbaika lamu umaratan ko labbaika lamu hajjan amma lafazin niyya yan uwa muna fatar daga yau dai mutum ya ji babu madogara daga manzon Allah sallallahu alaihi babu daga sahabbai babu daga tabi'ai babu daga malamai guda hudu na mazhaba kullum ke meye kullum ra'ayi ne kuma bid'a ce tabbas Allah taimake mu an wa zamu tsaya nan insha Allah Allah kai mu darasin gaba he mu har da baban suffa sallah a aikace insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته